nuna da nisansan yanzu yawwa Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna mashi barka da zuwa da fatan ya sha ruwa lafiya wata rana ta asabar 23 ga watan marat shekara na 2024 miladiyya wanda kuma yi ne da goma sha uku ga watan ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan a zaune martumin wannan ma'ani da shekar alijiyari rajin lauta ala almu wanda ke shakari ross a shakwar ta daga sakaduna tare da shirinmu mu imam a tsayi shi muhammad sallah bin shi muhammad ibn da rajin lauta ala almu a yin da shi gabatar da karatu a cikin littafin alifa yau ma kamar kullum مولانا الشيخ انت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ إيد لنا بهذا المقدر والطاقة في بنظرة تأتي لنا بزبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya ƙara haɗa fusakunmu a cikin wannan mazauni mai tarin albarka mazaunin ci gaba da karatu a cikin littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sai dai yau kafin mu ci gaba da karatu kai tsaye akwai wasu muhimman tambayoyi guda biyu waɗanda suka bijiro kuma muna ganin mu amsa tambayoyin kafin mu shiga cikin karatu kai tsaye insha Allah tabaraka wa ta'ala kaman hakan zai fi insha Allah tabaraka wa ta'ala tambaya ta farko mai tambaya yana tambaya ne akan salatul kaffara mana sallan kankare mana zunubai kan abin da ya shafi salloli da suka kubuce wa mutum a cikin halin rayuwarsa kuma bayan ya balaga a takaice in an ce salatul kafara a fahimta ta wata sallah ce wanda ba'adin malamai suke magana a kanta wanda ake gabatar da ita a cikin wannan wata kuma a cikin juma'a na ƙarshe na ramadana ma'ana juma'an ƙarshen ramadana wasu daga cikin malamai sun yi maganganu akan wata nafila da ake gabatarwa raka biyu ko raka hudu da sunan cewa duk mutumin da sallolin farilai suka kubuce masa halin rayuwarsa bayan ya balaga wanda har wata silbe ma san adadin abin da ake bin sa na waɗannan sallolin ba shikenan in yayi wannan sallah wannan sallan za ta kankare masa mana wancan sallolin da ake bin sa to yaya abin yake a addini alal haqiqa malamai sun rubuta amma ni ina da fahimta guda biyu da nake yi wa mana salatul kafara fahimta ta farko shine wasu da yawa sun tafi suna ganin cewa ita wannan sallah ta nafila tana iya tsayawa ma mutum a matsayin mai ramkon sallolin farlai da suka jerantu a kan wuyar mutum. In wannan fahimta ce cewa mutum ya balaga sai kuma shiryarsa bai zo masa gaba ɗaya ba, ya yi ta wasa da salloli wani lokaci ya yi, wani lokaci bai yi ba, in ya ruski sallah a inda yake jin kunya ya yi, in bai ruska a inda yake jin kunya ba, ya ƙi kawai ma ba wani abu. Da sai daga baya sai shirya ya zo ma mutum kuma gashi ya shafa shekaru yana wasa da waɗannan sallola ɗin to yanzu kuma sai ga wata nafila da ake ganin in an yi ta a ƙarshen juma'a na watan ramadana za ta tsayawa mutum maimakon wa'incana kan sallola wanda aka yi wargi da su aka yi wasa da su in a irin wannan fahimta ne malaman duniya gaba dai sun tafi ba haka bane kuma bata inganta ba domin duk mutumin da ake bin sa sallan farilla da sallan farilla ake biyan sallan farilla ba a biyan sallan farilla da sallan nafila ina fata an fahimta ba zai iya yiwuwa ana bi mutum bashin sallan farilla ta azawar la'asar magariba isha'i asbahi a ce yanzu ga wata nafila wanda in kai ta tsaya maka maimakon wa'ancanakar salloli da ake bin mutum ba wannan nafila ita farilla ana biyanta ne da farilla duk mutumin da ya san ya yi wasa da salloli kuma ya san iya adadin watanni ko shekaru ko satuttukan da ya wasa da sallah daga baya kuma shirya ya zo masa ya yi lissafin sallolin wannan satuttukan ko kwanakin ko watannin ko shekarun an gane yana biyansu yana biyansu yana biyansu yana biyansu har sai ya cika biya waɗannan sallolin in yayi haka to shine ya biya bashin abin da ake binsa na sallolin farilla bayan ya biya sai ya hada da istighfari an gane ya hada da abubuwa da yawa dai na neman gafar Allah tabaraka wa ta'ala bayan ya biya wannan shine mana a a a matafiya ta farko sannan duk mutumin da ake jin sa salloli har ya kai ma bai san yawan abin da ake bin sa ba ba zai iya kayyade cewa sallolin na kwanaki kaza bane ko na wata kaza ne ko na shekaru kaza bane bai ma san iya adadin abin da ake jinsa ba abin da malaman fiqh suka tabbata a kansa shine wannan mutum ya tsaya tsayin daka yayi tabiyan sallolin dare da rana yayi tabiya yayi tabiya yayi tabiyan salloli har sai mana gama biyan wa'annan sallolin sun rinjaya akan zuciyarsa yayi ta sallah har sai ya samu yaqini yanzu abubuwan da na biya an gane na salloli sun isa su biya bashin abin da ake bin sa na yawan sallola wannan shine abin da malaman fiqh suka tabbata a kansa an gane tare da haka kuma mutum ya hada da neman gafarar Allah tabaraka wa ta'ala na abin da ya doyya na daga menene haƙoƙin Allah tabaraka wa ta'ala na wa'annan sallola wanda bai samu yayi su akan gaba ba wannan shi ne abin da malaman fiƙo suka tabbata a kansa a shek usman bin fode ya yi magana a kan wannan salatul kafara cewa lalle ana rubutawa a wasu littattafai cewa ga na wata najila wacce ake yin ta a juma'an ƙarshen ramadana a niyyar cewa in mutum ya yi wasa da sallah a lokacin farkon balagarsa baya iya jiranta salloli to in yayi wannan wannan ya tsaya masa a maimakon wa'incan abubuwan da aka samu mana rauni a kansu yace wannan maganan bata inganta ba sallar bata inganta daga manzon Allah ba sallan bata inganta zuwa ga sabon manzon Allah ba sallar bata inganta zuwa ga tabi'ai ba sallar bata inganta zuwa ga wani a'imma daga cikin a'immar da ake da su wa'inda ake jingina da su a cikin shani addini ba wannan wani sallah ne wanda daga baya a ta kullo an gane kuma bai iya yiwuwa a ce na fila ya biya bashin farilla ba zai yiwu ba ba taɓa yi ba an gane wannan saboda haka wannan shine mana magana na farko da kuma fahimta na farko da nake yi wa salatul kafara fahimta ta biyu yana iya yiwuwa hakan ne yana iya yiwuwa ba hakan bane kila ana nufin salatul kafara cewa wanda ake bin shi bashin sallola na farilla bai biya ba sai ya yi ƙoƙari ya yi ta biya ya yi ta biya har yana ganin yana da yaƙinin ya biya bashin abin da ake binsa kamar wanda bai san adadin abin da ake binsa ba ka gane kenan ko to ba mamaki yana iya haɗawa da wannan salatul kafara din domin mai ita sallah har yanzu ta zame masa wasilar kafaran saɓan Allah da ya yi bayan ya biya farillai an gane bayan me ya biya wayannan farillan an gane amma wannan wani babi ne kuma na neman kafara daga Allah tabaraka wa ta'ala akan me sakon Allah tabaraka wa ta'ala da mutum yayi domin fitar da sallah ma daga cikin lokacin ta ma na muhtari zuwa daruri har da zama qada'i wannan narko ne babba na azaba daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama me ma na fadan Allah cewa fawailun lil musallin allazina hum an salatihim sawun mutane ne masu sallah amma alqur'ani yake kalman azaba ta tabbata kansu kalman azaba ta tabbata ga masu sallah suwaye allazina hum an salatihim sawun su ne waɗanda suke rafkana akan sallolinsu a cikin lokaci suna yin sallah amma ba su yin sallah akan lokaci da ake neman a yi sallah a kanta kaga wannan ya jawo ma mutum menene azaba balantana kuma kin yin sallan ma gaba daya bayan mutum alƙalamin shari'a ya aukan mutum a ce kuma ga wata najira wanda tana niyaban ramkon wa'innan sallolin wannan maganan ba za ta inganta ba kuma kwata-kwata ba ingantacciyar magana ba ne, amma in ana nufin tunani na biyu da muka kawo bayan an rama, an gane farillan sai kuma a ji da nazila domin neman kafara, wannan to shi ke wani abu ne kuma mai zaman kansa daban kuma, wallahu ta'ala alam. Wannan shi ne takaitaccen amsa akan wannan salatul kafara ɗin. Saboda haka, a, a, a, a, ni ma da ina daga cikin wanda muke sallolin amma na dawo daga rikin. an gane kenan ko to dama Allah ya taimake mu tun farkon kuruciyar mu Allah bai sa mun samu daman wasa da sallah sosai ba mun tsaya mun kai da yake a zawiya muka taso ka san duk wanda ya taso a zawiya baya samun wannan shirmen dama yana cikin katangan halara domin halara ta katange mu to sai ba samu wannan raunin ba amma har yanzu ana yi amma dai ɗan wa a gane cewa nafila an gane ba ta ɗauke farilla akan mutum saboda haka duk wanda ake jin sa bashin sallola saboda mana a gafala da aka samu na farkon kuruciya wallahi tun daga yanzu ya dage biya sallolin sa kawai mafitar kenan kawai wannan shine in ka san yawan abin da ake bin ka ka biya adadin yawan abin da ake bin ka in baka san yawan abin da ake bin ka ba abin da malamai ku suka faɗa kai ta sallah kai ta rama sallah kai ta ramawa har sai ya kini ya zo maka wallahi duk abin da ake bi na yanzu na biya shikenan kuma kai ta istighfari kuma shikenan Allah subhanahu wataala ghafurun ne rahimun ne Allah ya datar da mu wannan shine amsa akan tambaya ta farko tambaya ta biyu tambaya ce ta kaitacciya amma tana da dogon amsa sosai wanda shi zai ci mana lokaci wanda mun saba amsa wannan tambaya a mazaunai mabambanta a takaice amma tun da tambayan ya sake dawowa jiya aka mika min takarda a nan bayan mun tashi karatu sai kuma na karanta tambayar da kaman ma ba za mu amsa ta ba amma kuma muka ga cewa muhimmancin amsawar saboda kullum ba mamaki lokacin da aka amsa tambayoyin a baya wanda ya tambayan bayanan ila kuma wasu yanzu kuma lokacin da aka tambayan a baya kai amsa su kuma ba sa nan yanzu ne wasu za su iya fa'idantuwa to sai muka ga yanzu ya kamata mu ɗauko maganan ma daga tushe gaba ɗaya an gane kenan ko ko da zai cinye mana mazaunin karatun a yau mu ɗauko maudu'in mu tattauna ta kamar yadda magabata suka tattauna maudu'in. Kuma wannan lokaci da muke ciki a yanzu musamman mu a cikin matasa ana samun irin wannan mana a sakaci kwarai da gaske. A gurguje me tambaya ne yake tambaya. Menene ingancin magana na attauki atu alal iyali yalwata wa iyali an gane a ranar goma ga watan al-Muharram shine ranar Ashura. Maganganu sun zo cewa ai azumi a ranan, bayan ai azumi a ranan kuma a yalwata ma iyali a ranan, shi ne ranar da ake kiranta da Hausa ranar cika ciki, shi ne manar dai a tausa atu alal yalwata ma iyali a wannan ranar goma ga wata. Me ingancin waɗannan maganganu? Shin maganganu ne ingantattu in kuma ya inganta yaya za a yi da kashe imamu Husaini da aka yi a wannan ranan ya za a yi da kashe imamu Husaini da aka yi a ranan damuwa da imamu Husaini ya kamata a yi ko ko damuwa da cika ciki a wannan ranan ya kamata a yi me ya mafita a cikin wannan mas'ala din me ya mafita a cikin wannan mas'ala cika ciki za a yi azumi za a yi ko kuka za a yi baƙaƙen kaya za a sa za a yi samarin fuska ne ko za a fito rana ne a yi ta yawo da makara to menene dai to kaga wannan tambayan ta da muhimmanci ko tana da muhimmanci musamman mu gare mu matasan yanzu musamman ni na gani ba ɗaya ba ba biyu ba za ka iya samun mutum alhamdulillah tijaniyun kwaiziyun ga mutum nan ba tijane kuma dan waila amma kuma wannan santin ya ɗiye shi an gane kenan ko tijaniyun faidiyun shi'ayyun an gane kenan ko ga tijaniyar ga failan amma kuma ga wani yanki na shi'anci kuma an gane kenan ko duk a cikinsa shi shi kadai gaba daya an gane ai ranar goma ga wata sa bakin kaya tare da shi a yawo tare da shi a kuka tare da shi a mari kumatu tare da shi a dukkan abin da za a yi dai tare da shi bakin ciki akan wa ma'ana alaƙatul imam Hussein alayhi salam a bisa kashe imam Husaini amincin Allah ya tabbata gare shi to a gurguje sai na ga ya kamata mu ɗauko ta jumla wanda wani magabaci abin koyi da shi an gane a wajen malaman shari'a abin koyi da shi a wajen malaman sufayen duk duniya gaba daya an gane kuma bayan wannan shi wanda ya ɗauko wannan jumlar ya tattauna a kanta ɗaya ne daga cikin jikokin sayyiduna rasulullah kuma a jikokin manzo Allah ma babba ne wanda duk duniya gaba ɗaya ta sallama masa an gane malami ne na shari'a wanda a zamaninsa ba sama da shi sannan malami ne na hakika an gane wanda a zamaninsa babu irinsa sannan waliyin Allah ne wanda a zamaninsa ba waliyi sama da shi ƙarshen magana ma ƙafarsa ta wilaya ta take wuyar dukkan wani waliyi a zamaninsa babu wani waliyi a zamaninsa wanda ƙafarsa bata take wuyar shi ba waye wannan shine ashek abdulkadiri aljilani alkailani bazullahi an gane kenan ko kaga yau in mutum yana takaman kishi a cikin alul baiti an gane kenan ko shi ashek abdulkadiri jilani nan wahidun min alul baiti ɗaya ne daga cikin alul baiti ina ba da fahimta duk yadda ka kai ga kishin al-imamul husaini da al'imamu Hassan ba ka kai Sheikh Abdulkadir al-Jirani ba, ko ba haka ba ne, in maganan da'awa ne na ilimi, ƙur'ani, hadisi da sauransu ba ka kai shi ba, in maganan kusancin manzo Allah ne a ajiye maganan nasaba ba ka kai shi ba, yana ganin manzon Allah ya kazatan lamanamani, yana ganin manzon Allah ya kazatan a filin Allah ba a bacci ba, yanzu me za a nuna wa Sheikh Abdulkadir Jilani a wannan zamanin. kaga ya kamata dukkan labibi aqili an gane dukkan mai hankali wanda hankalinsa ya rinjayi rashin hankalinsa in da bai sani ba to yanzu ya kamata ya sani in ya sani a baya to yanzu ya ƙara sani ina ba da fahimta saboda haka a a a jin wa'annan magabata shine zama lafiya shine ma'ana aminci shine kuma natsuwa kuma shine kuma hanya doɗar wanda in ka bi ba za ka haɗu da wani kaya ba ko kwalba ko wani shatale-tale da za ta kulla da kai wani wurin da baka san inda za a je ba an gane kenan ko wannan kuduwa ne kuma uswa ne babba a cikin musulunci a shek alƙadiri aljilani wanda malami ne in kai sufi ne an gane kenan ko duniyar sufanta ta san da zamansa in kai kana ganin kai malami shari'a ne zalla malaman shari'a sun san da zamansa kuma abin mamaki yau in kai batijjale ne kana da alaƙa da shi yau in kai ɗan izala ne kana da alaƙa da shakka zukali zilani kowace hanya kake bi a yau an gane kenan ko in dai hanya ce wanda ana iya abbara ta da sunan anya an gane ko da sunar anya kana da alaƙa da shakka zukali zilani ta wasu hanyoyi da dama a shakka zukali zilanin nan ya ɗauki wannan kabiya ya tattauna ta ya kuma tsatsaye ta da sai na ga a tsakuro wani abu daga cikin maganar la'alla ba zai wadatar ba me ya kamata mu ɗauko matsalar ne min kafin ila kafin an gane saboda dukkan ƙaiƙayi da dukkan damuwa an gane ya zama ya sosa mana inda ke mana ƙaiƙayi kuma dukkan damuwa kuma ya zamanto tattauna matsalar ya ɗauke damuwoyin sai dai kuma an gane wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur an gane kenan ko eh eh wanda Allah bai askaka masa ba wannan ba shi ba aske ya iya yiwa duk abin da za mu karanto yanzu nan gaba daya wasu su waraka wani kuma ba zai ƙara masa komai ba sai dai bata Allah ya kiyaye mu kaga ba komai za mu faɗa kawai an gane kenan ko li ya halika man halaka an bayyina wa ya haya man hayya an bayyina an gane kenan ko eh wanda zai dauki hanyar dama to ga dalili wanda kuma zai dauki hanyar kuma halaka ga dai dalili da ya bayyana masa karara an gane ai ko to wannan shine ma'ana tambayar da kuma dai a a a a abinda tambayar ta kunsa a shakka alƙadir jilani a cikin littafinsa mai suna alguniyatu sunan littafin alguniyatu bi talibi daribil haqqi bi talibi daribil haqqi ma'ana alguniya ma'ana littafi mai wadatarwa mai isarwa ga dukkan mai neman hanya na gaskiya in dai hanyar gaskiya kake nema ta wannan littafin ya wadatar da kai ya wadatar ashe bayanin da za mu yi yanzu shi ma me matsayin bayani bayani mai kamsarwa, bayani mai wadatarwa, bayani mai warkarwa ga waye mai neman hanyar gaskiya. In mutum hanyar gaskiya yake nema ta wannan ya wadatar, sai dai in mutum zuciyarsa ko son zuciyarsa yake bauta mawa yake bi ya riƙe ta a matsayin Allah wannan ya ci gaba kawai ya ci gaba da bautan. A fara'aita man ittakhadha ilahahu hawai fa dallahu Allah ala al kaga wani biyar da za gaya masa ya bar bautan son zuciyarsa ba zai bari ba Allah kiyaye mu a gurguje yana cewa faslun fasali kenan wa qatta an qaumun alaman sama hadha al-yawm al-azim wadansu mutane suna nan a cikin musulunci suna kuka suna caccaka an gane kenan ko ga wa'inda suke yin azumi a wannan rana mai tarin girma wace rana ne wannan shine ranar goma ga watan almuharram shine ranar ashura in mun fito fili ranar cika ciki an gane kenan ko wasu suna suka ga waɗanda suke azumta wannan ranar wa ma warada ti'i min al azim da kuma abinda wa ma warada ti'i min al min al ta'zim da abinda yazo a cikin wannan ranar na daga girmamawa da kuma ban girma wa za'a mu suna rai cewa annahu la yajuzu siyamuhu cewan azumin wannan ranar goma ga watan almuharram bai ma halatta ba ja'izi ba ne a azumci ranar cika ciki ba suna raya wannan magana in an ce rayawa shashi faɗi an gane kenan ko ehe maganan da mana ta kawuli kawai dai mutum ya shato magana dai ya faɗa kawai ko ta inganta ko bata inganta ba shine mana nau'i da mana rayawa an gane kenan ko za'amal ladina kabaru allam yubqatu kulbale wa rabbi la tubatunna haka za a tashe ku maganan ce cewa in kun tashi ba za a tashe ku kun mutu ba za a tashe ku ba rayawa ne ko mana iya fadan sa me yasa suke cewa yin azumi wannan ranar bai inganta ba ko bai alatta ba li ajli qatl Husayn ibn Ali radiyallahu anhu ma fi saboda me rana ne wanda aka kashe mana al-Imam al-Husaini dan Sayyidina Ali ibn Abi Talib amincin Allah ya tabbata gare su kuma ya kara musu yadda suna ganin to yaya za a yi a kashe wa annabi ɗa a wannan rana kuma a zo kuma ana azumtar ranan an zo kuma ana cika ciki kuma a wannan ranan yaya za a yi da kuma kashe ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya shahada a cikin wannan ranan suna cewa yambagi an takuna musibatu fihi ammatan li jami'in nasi bi faqdihi fihi suna cewa ya kamata a ce musiba a wannan ranar ta zamanta musiba ce gamanniya li jami'in nasu ga dukkan mutanen duk duniya gaba daya an gane kenan ko ba dan wani abu ba bi faqdi saboda rashin al-Husayn fi a cikin wannan ranar rashin sayyidina Husayn musiba ce kuma ya kamata ce wannan musibar ta zama gama garin musiba ta taba Zaidu ta taba Amru ta taba Dadu har da Indu da Dadu an gane da fattana da laila duka gaba da da jarda da jarda duka ne ya kamata ce musiba ce ta taba kowa da kowa kai ya kamata wannan musiban ta wanzar da wani azumi ko farin ciki a cikin wannan ranar ba wannan musiban kaɗai ma ta isa a rayawarsu a cewarsu saboda rashin babba ne wa antum tattakhizuna yawma farahin wa surur gashi kuma ku kuma kun riki wannan ranan ranan murna ranan farin ciki an gane kenan ko har ma ana ɗaukar ranar kamar wata rana ce ta idi ko sallah har rike ranar ranar farin ciki saboda cika cikin ai nauyi ne na farin ciki to me ya kawo wannan a cewar su kenan a babin challenging wa tamuruna fi ibi tawsi'ati alal ayal kuma kuna umurtan mutane da yalwata ma iyali a cikin wannan ranan shine ma'ana umurtan mutane da yin cika ciki a cikin sa wan nafaqatil kathira da kuma a ranan mutum ya bayar da ciyarwa mai yawa a gidansa da wajen gidansa ko kuna umurtan da ai wannan abubuwa din wa sadaqati alal fuqara da kuma yawaita sadaka ga talakawa a waddu'afa wal masakin da kuma raunana da kuma miskinai walaysa hadha min haqqi al-husayn radiyallahu anhu a wannan bai zamanto daga cikin haƙƙin husaini ba wannan yalwatawa da taimakawa fakirai raunana miskinai an gane wannan bai zamanto bai ba da haƙƙi da kashe al-imam al-husaini da aka yi a wannan ranar ba ba ba da haƙƙi ba bai kamata a zubar da jinin dan manzon Allah sallasal a irin wannan rana kuma a zo ana azumi a zo ana cika ciki a zo ana yalwata ma iyali a zo ana taimakon wasu mutane a wannan ranan wannan baya cikin haƙƙin girmama sayyidina al-Usaini an gane bai zama to haƙƙin sa ala jama'atul muslimina a bisa jama'ar musulmai ba wa hadha al-qa'il sai shaq al-qari jilani sai ce to wannan mai irin wannan maganan da mai irin wannan tunanin da mai irin wannan fahimtar kowaye shi yake mukhtiqun ya kuskure hanyar gaskiya dan kuskure ne kuskure ka same shi ya kuskure bai hau kan hanya ba bai hau gwadabe ba an gane kenan ko ehe bai hau hanya ba ya kuskure hanyar gaskiya wa hadha alqa'il mukhtiqun wa mazhabu qabihun fasidu mazhabarsa ma matafiyarsa mazaba ce mummuna kuma ɓatacciya ba kyakkyawar mazaba ba ce mazaba ce mummuna kuma lalatacciyar mazhaba ce ɗan uwa ana ji ko ana jin mai maganan ko ba ni nake magana ba ba ni ba mai kwaikwayo ne an gane mai maganan za ku kalla waye a shak alƙali zilani da muka faɗa a baya shi ke magana ba ni ba dan kara ɗauki tsana ko na ba ɗora mini ni ma dai kwaikwayowa nake yi muna faɗi littafin an gane aiko ma'abacin wannan maza ba maza ba mummuna da kuma batacciyar maza ba ce ya an Allah ta'ala ikhtara da sirki nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ash-shahadata fi ashrafil ayyam domin Allah tabaraka wa ta'ala ya zabawa jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yin shahada ne fi ashrafil ayyam a cikin bi daukakan kwanaki ko raneku wa azaliya da kuma mafi girman su wa ajaliya mafi kasatar su sannan kuma wa arfa'i'a inda kuma mafi daukatan kwanaki a wajen Allah Allah ya zaba ma al-Imam Husaini shahada ne a rana mai tsada a rana mafi girma a rana mafi gwabi a rana mafi daraja a rana mafi kasaita a rana mafi haske Allah zaba masa wannan ranan yayi sannan kuma ليزيده بذلك رفعة رفعة في درجات في درجاته وكرامته Allah ya yata ne ba don wani abu ba saboda ya ƙara ma al-Imam Husaini mana rifatan daukaka fi darajati a cikin darajojinsa wa karamati da kuma girmama shi a cikin wannan sha'adan da yayi a wannan rana din mudafatan wannan duka abin rabawa ne abin jinginawa ne ila karamati zuwa ga girman da yake sauke da shi an gane kenan ko a bisa girman da yake sauke da shi a wa balaga umma nazilul khulafa kuma Allah ya dauki al-Imam Husaini ya kai shi masaukin daraja na al-khulafa ar-rashidina waɗannan khalifofi shi yayi guda hudu din nan shine sayyidina Abubakar sayyidina Umaru sayyidina Uthmanu sayyidina Ali waye a cikin su ba kashe shi aka yi ba akwai mutum ɗaya cikin waɗannan guda hudu ba kashe shi ba ba wanda ba kashe shi aka yi ba dukkan su gaba ɗaya kashe shi aka yi an gane kenan ko shi zai na bakar ya mutu da wannan dafin nan na macijin nan da ta sare shi a cikin ina garu hau an gane kenan ko saboda ka mata maldugan alai ya rasu saboda sara da aka yi masa wannan dafin shi ya taso ya kashe shi shi kuma sai na umaru an san shi ma dama ya mutu shi ma me maktul abin kashewa shi ma sai na usmanu shi ma menene hakan aka yi shi ma aliyu bai tsira ba shi ma saboda haka Allah ya zaba a imam Hussein shahada ne saboda a kai shi darajojin wa'annan ne al-khulafa'u ar-rashiduna shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya saba masa wannan shahada a irin wannan rana din استبد الله تعالى آه، نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم فيه دومين الله تبارك وتعالى آه، ولو جاز دا يا هلكت أن يتخذ يوم موته يوم مصيبة دا يا هلكت على إرانر متور معنى الإمام الحسيني ya zama rana ce ta musiba ranan sa bakin kaya ranan bakin ciki ranan kin cin abinci ranan kin shan ruwa ranan bakin ciki da damuwa lakana yawmal isnani auladu zalika da ranan litinin da shi ya fi cancanta ya ka cikin sa domin a wannan ranan Allah tabaraka wa ta'ala ya karbi rayuwar manzon Allah kuma a littan Allah gaba ɗaya babu rayuwa mafi tsada irin rayuwar manzon Allah tunda ku Allah ya karbi rayuwar manzo Allah a ranar litinin inda za a riki ranar rasuwar wani ya zama ranar musiba ai ranar wafatin manzo Allah shine mafi girman ranar musiba domin ranar wafatin manzo Allah babu rana mafi musiba irin wannan ranar babu ranar da ta kimotar da halitta irin wannan ranar babu rana mai girman bala'i irin ranar wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da wannan ranar shi ya kamata a rika me yasa استبدل الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فيه آه وكان ابو بكر الصديق رضي الله عنه آه سيدنا ابو بكر shi ma Allah ya kara masa yadda ya zamanto kubida fi shi ma an karbe shi a irin ranar da aka karbi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine ranar litinin an karbi rayuwar manzo Allah ranar litinin shi ma sayyidina abubakar an karbi rayuwarsa shi ma ranar litinin a wawwa ma ruya wawwa ma rawa ishamu ibn a urwa shine abinda Ishamu dan urwa ya rawaito an Aisha da radiyallahu anha qalat daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa wa qala Abu Bakar radiyallahu anhu sannan Abu Bakar Allah ya kara masa yadda yana cewa ayya yawmin tuwfiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi wa a wata rana ne aka kafira yawmin manzo Allah cikin sa kuntu sai nace maza yawmal ithnin a ranar litinin aka kafira yawmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala radiyallahu anhu sai sai na Bakar sai ya ce inni arju an amuta fi ni ma kauna nake a ce na mutu a ranar da manzo Allah ya mutu a cikin sa shine ranar litinin ni ma wallahi raja'ina rasu a ranar da manzo Allah ya rasu a cikin sa me yasa tabarrukan yawmi wafati saboda neman albarka da ranar wafati manzo Allah kuma ranar wafati shi da yawmul wilada shi da ranar aiwar kuma shi da yawmul wafati kuma shi da ranar wafati sai gashi sai na abaka yana raja'i yana tamanni shi ma a tafi rayuwarsa a ranar da aka tafi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama saboda dai ma albarka manzon Allah sallallahu alaihi sallama a a a jikin sa Khalid radiyallahu anhu Allah ya kara mata yadda ta ce a وفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آآ آآ وفقد أبي بكر رضي الله عنه وفقد رسول الله رشم منذ الله الدنيا وفقد أبي بكر da kuma rashin sayyidina abubakar a duniya a wayi gari a duniya ba manzon Allah a wayi gari a duniya ba sayyidina abubakar a azam min faqdi garihima wallahi ya fi girma akan rashin su duk wanda za a rasa a duniya bai kai rashin manzon Allah ba duk wanda za a rasa bayan manzo Allah bai kai sayyidina Abubakar ne siddiqu ba ashe inda da ranar da ya kamata rike su ranar musiba ranar litinin ne da da manzo Allah ya kwata cikin sa sayyidina Abubakar ma ya yi kwata cikin sa wa kad ittafaqa su ala sharafi yawm al-ithnani wa fadilati sawmihi kuma gashi a jima maki malaman duniya gaba da sun ittifaki a bisa girman daukakar ranar litinin da kuma darajar azumtan ne ranar litinin kowane ranar litinin kowane mutum musulmi kokari yake game ya samu ya yi azumi a cikinsa alhamis ma ya yi azumi a cikinsa kuma gashi ranar wafatin manzo Allah ne me yasa ba za a rike shi ranar musiba ranar takaici ba ranar alƙini ba ranar tashi hankali ba kuma gashi a ranar aka rasa manzo Allah sallallahu alaihi kuma rashin manzo Allah ya fi komai girman musiba wa annahu turadu fihi al-amal kuma gashi manzo Allah ya tabbatar ana bijiro da aikin bayi a cikin ranar litinin wa fi yawmil khamis aka kuma a cikin ranar alhamis kuma turfau amalul ibad ana tsaga ayyukan bayi wa kazalika yawm ashura aka shi ma ranan ashura shi ma la yuttakhadhu musibatan ba za a rike shi ranan musiba ba yadda ba za a riƙe ranar litinin ranar musiba ba to shi ma ranar ashura ba za a riƙe ta ranar musiba ba wanda an yi ta kada yau ashura yau musibatin a da a riƙe ranar ashura ta zama ranar musiba laisa bi aula ba shi ya zamanto ya fi cancanta ba min an yi ta kada yau mafarkin wasuror an gane na daga a riƙe shi ranar farin ciki da murna ba lima qaddamna dhikra wa fadla saboda abin da muka gabatar da ammatansa da kuma darajarsa ni annahu cewa najallahu ta'ala fi anbiya'u min adaini Allah tabaraka wa ta'ala ya tsirkar da annabawansa daga makiyarsa a cikin ranar Ashura kowane annabin Allah ya da maki an gane kenan ko ji kulli nabiyin da Allah aduwan ko aduwan ne shayatinal ins ko Allah ce kowane annabi mukan sanya masa maki an gane ga shi shedanin mutane kowane annabi ya da irin nasa shedani mai taurin kai malam dan bala'i mai keya to kowanne in Allah ya tashi halaka shi yana halaka shi ranar ashuran ne an gane kenan ko rana ne da Allah ke halaka manyan abokan gaba na annabawan Allah a cikinsa kaga wannan ranar farjiki kenan kuma saboda mai Allah yana halakar da wato makiyan annabawa a cikinsa wa alaka fi i'adahum al-kuffara Allah kuma yana halakar da makiyan su a cikinsa shine kafirai min fir'auna irin fir'auna shi ma fir'auna Allah ya halaka shi ne ranar ashura ne wa qaumahu da kuma mutanen fir'auna wanda suke biye da shi Allah ya halaka su a teku ne a wannan ranar wa ghairahum da kuma wasu su ma dai wa annahu ta'ala khalaqa as-samawati wal-arda wal-ashiya'a ash-sharifata fi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta sammai da kasai da manyan abubuwa a cikin ranar Ashura ne sammai kasai Allah ya halitta su a ranar Ashura ne manyan halittun Allah da dama Allah ya halitta su a cikin wannan ranar Ashura ne wa Adamu alayhi salam Adamu ma Allah ya halitta shi ranar Ashura ne wa gaira zalika da wani waɗannan abubuwa da yawa wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da manyan halittu a cikin ranar Ashura وما أعد الله تعالى لمن صامه من الثواب الجزيل tare da abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tattala shi na ga wanda ya azurci wannan ranan na daga lada mai gwadi wala ta'il wazir da kuma kyauta cikakken kyauta wa tafsirul zunubi da kuma kankare zunubai wa tabizi sayiati da kuma shafi kuma zunubai da kurakurai wanda ya azurci ranar ashura Allah na kankare masa zunubansa ana ba shi lada mai gwadi ana tsarkake shi daga zunubansa fasara ashura sai ranan ashura ya zamanto bimasabati baqiyatil ayyami sharifa mana a ragowar ragowar kwanaki masu daraja kal aidani sai zama kamar ranar mana sallar azumi da kuma sallar layya haka ranar ashura ya dawo ya zamanto a cikin mutane wal juma ranar ashura sai ta zama kamar ranar juma'a ne wa arafa da ranar ashura sai ta zama kamar ranar arfa ne wa gairi da wani ta in ji shawar kadir jilani sun sannan kuma a gane kuma yan uwa لو جاز أن يتخذ هذا اليوم مصيبة da ya halatta a riki wannan rana ta ashura ta zama ranar musiba latta kada sahabatu wattabi'una radiyallahu anhum ai da ba mu ne na farko ba da sahabban manzon Allah da kuma tabi'ai ai su ma da su riki wannan ranar ta zama menene ranar musiba ai an kaje sayyidina al-Husaini akwai sauran sahabbai a duniya akwai kuma tabi'ai a duniya me yasa sahabban manzo Allah ba su riki wannan ranar ranar musiba ba me yasa tabi'ai bayan su ba su riki ranar kashe al-Imam Husaini ya zama ranar me ranar musiba ranar sa bakin kaya da kuma abubuwan da ke faruwa a wannan zamanin ba me yasa sahabbai ba su yi ba me yasa kuma tabi'ai ba su yi ba inda alkhairi ne ai da ba gabace su ba law kana khairan ma sabaqu da ilai ai da alkhairi ai da ba gabace waɗannan manyan bayin Allah ba li'annahum domin su wa'annan sahabbai da tabi'ai aqrabu ilayhi minna sun fi kusa da al'imam Hussein fiye da mu, sun fi kusa da al'imam Hussein fiye da mu, wa hafsu biyu sun fi kowa kefantuwa da shi. In kana jin kai kefantacce ne al'imam Hussein, ai baka kai sahabbai ba, baka kai kuma tabi'ai a cikin al'imam Hussein ba. Me yasa suke wannan ranar ranar dama ba sai kai daga baya. Wa kadura da anu mulhassu kuma hakika kwadaitarwa ya zo daga gare su su wa'annan sahabbai da tabi'ai. Ala tausata ala al a bisa gelwata ma iyali an gane kiji a wani ranan wasu fi da kuma yin azumi a wani ranan an samu wayannan kwadaitarwa daga sahabbai da kuma tabi'ai kuma suna sane da ranan ne al-imam Nusairi yayin shahada cinsa suna sane amma kuma wannan kwadaitarwan kuma ya ci da zuwa kuma daga gare su bayan manzo Allah ya riga ya gabatar da kwadaitarwan daga gare shi kuma manzo Allah ya fi kowa sanin cewa al-Imam Husaini zai shahada a wannan ranar dan kasan ma ya gani wurin ma ya gani kuma wurin ma an faɗa mai sunan wurin ma kuma duk komai annabi ya sani amma kuma yayi waɗannan kwadaitarwan kafin ya bar duniya me yasa shin wancan sunan da ta gabata shi za a shafe a zo a tabbatar da wannan koko yaya za a yi min zalika daga cikin wayannan abubuwa kuma dai maruya abinda aka rawaito anil asan daga asan basari rahimallah Allah kara masa rama annahu qala lalle yana cewa sawm yawmi ashura farida azumin ranan ashura ma farilla ne ma wanda ya samu iko an gane kenan in dai mutum yana da lafiya sosai to lalle ya kamata ya azumin ranan ashura kada ya bari domin manzo Allah a rayuwarsa ya azumci azumin ranar Ashura an gane kenan ko ya azumta sai yake cewa a shekarar da zai intiqali a cikin sa la ishtu ila amin qabil la asumana tasa wal ashar da na rayu zuwa ga shekara mai zuwa zan azumci tara kuma zan azumci kuma goma sai Allah bai kai shi wannan shekaran ba aka kafi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin wannan lokaci din amma Ashura annabi ya azumce shi tasuwa kuma ya ce in mun rayu za mu azumce su saboda me saba ma yahudu an gane a a wannan azumin kar mu yi daidai da su a ranar azumin ashura din mu saba da su su goma kawai suke mu mu yi tara mu yi goma dan an gane kenan wa kana aliyu radiyallahu anhu sai na aliyu ma gaba daya baban al-imam al-husaini din an gane sai na aliyu ibn abi talib baban al-imam al-husaini shi ma ya zamanto Allah ya kara masa yadda ya muru bi siyani shi ma sai da aliyu yana umurtan mutane da azumin ranar ashura din kana tsammanin sai da aliyu a kashe sinsa bai san cewa za a kashe dan sakin wannan ranar ba ne duk ilimin sai da aliyu nan da matsayinsa da wilayarsa da girman martabansa an gane kenan ko bai san haka ba ne amma kuma yake yin umurni da azumi a wannan ranar ashura din wa qalat lahum aisha wata rana na na aisha Allah ya kara mata yadda ta ga mutane suna azumin ranan wannan ranan an gane sai take tambaya take ce musu man ya burukum bi sawmi yawmi ashura da ga kuna azumin ranan ashura ne wa yake umurtan ku ne da ku yi azumin ranan ashura ranan cika ciki wa ya sa ku sai wayannan sahabbai suka tsari suka ce aliyun radiyallahu anhu sai na ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda shi ke umurtan mu da azumin wannan ranar qalat sai na na Aisha ta suke cewa innahu a'lamu man baqiya bi sunnati wallahi duk mutumin da ya saura a doran ƙasa a yau wallahi ba wanda yake da ilimin sunna irin sai na Aliyu ya fi kowa sanin ilimin sunna jina na Aisha tunda sai na Aliyu mu ce ku ya zumin ranar ku ya zumin ku kawai saboda a yau ba wanda yake da ilimin sunna irin sa wannan sai na Aliyu kenan baban al-Imam Husaini in ji Shawul Qadir Jilani to me kake jira kuma an gane kenan ko waruya an rawaito an Ali radiyallahu anhu daga sayyidina Ali Allah kara masa da annahu qala lalle ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu yana cewa man ahya lailata ashura wanda ya raya daren ashura da ibada da nafifi da karatun alqur'ani da sauran abubuwa ahyahu Allah ta'ala ma sha'a Allah zai rayar da shi abinda Allah ya ga dama ya rayar da shi raya daren yana sa ba ya samu rayuwa kyakkyawa daga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya gane da mu kaga fadalla aliyun an gane sai sai na aliyu ma kaga anan yana nuni kenan yibtulani ma za'aba ilayhi alqa'ilu da lalacewar mazabar abinda mutane suke maganganu a kansa a yanzu kaga sai na aliyu ma bai goyi bayan wannan mazabar ba wallahu ta'ala a'lamu Allah shi ya bi kowa sani wannan shine a takaice ina fatan dai wannan amsa insha Allah ta'ala zai zama cikakken waraka akan wannan mas'ala Allah ya gane da mu Allah kuma ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wannan shine daga nan kuma zamu ci da karatun mu na shifa insha Allah tabaraka wa ta'ala na'am ina muku kwana ah ولم يذكر ba a ambata ba fi ruwayati ana fi hadal fasla ma'ana ba ambaci wannan magana daki daki ba a ruwayar Anas ba ba roci wannan ba wa qala ya faɗa ne makanahu bigirin wannan bayanan summa akhru sajidan daga nan ni manzo Allah sai in faɗi ina mai sujjada in nayi sujjada fa yuqalu li sai a ce mini ya Muhammadu irfa rasaka ya annan Muhammadu ka daga kanka ka daga kanka yau ba ranar sujada bane wa qul faɗi abin da kake so yusma laka a saurara kuma a ji a gare ka ka faɗi duk abin da zaka faɗa kana faɗa an ji kuma an amsa washwa nemi ceto tu shaffa a baka ceto kawai wasal roƙa tutsau a baka abin da zaka roƙa fa aqulu a lokacin sai in ce ya rab ya ubangiji na ummati ummati al'umma ta dai al'umma ta fa yuqalu sai a ce in tal ka tafi fa man kana fi qalbihi miskalu habatin min min burratin aw sha'ira min imani fa akhrijhu ya rasulullah ka tafi kawai duk wanda ka je ka tar a cikin zuciyarsa akwai akwai imani ko da daidai da kwaya ne na alƙama in dai akwai imani a zuciyar mutum ko da daidai da kwayar alkama ne wannan kawai a ka fitar da shi daga wuta kawai in dai na imani ne ka fitar da shi wasu malamin suka ce mana abin da ake nufi da mana kwayan alkama a nan na daga imani ba ana nufin mana imanin ba ana nufin mana duk wanda a zuciyarsa akwai aske na imani wanda wannan asken imani a rayuwarsa ya taimake shi ya yi sadaka ya taimake shi ya sadar da zumunci ya taimake shi ya yi nafila ya taimake shi ya ɗauke kwalba ko kaya ko abu mai cutarwa a titi an gane ai ko da sauran abubuwa irin wannan da ke hukunta menene imani in dai ya taɓa aikata kyakkyawan aiki ko da kwatankwacin ƙwayar zarra ne ko mana ƙwayar alkama ne in dai ya taɓa aikatawa wannan kawai ka je ka cece shi kawai ka fitar da shi daga gidan wuta kai shi gidan aljanna kawai wannan shi ne abin da yawan malamai suka ba na nufi mana nauyin imani da ya kai gwargwadon mana kwayar alkama ba a in dai askan ya taɓa motsa jikinsa ya yi wani abu na aikin alkhairi da ya kai kwatan kwashin kwayar wannan mana a alkama ɗin shi kenan ya fita ya shiga aljanna a fitar da shi daga wuta kawai mana ya taɓa sallah kenan ko da sallan bai cika ba kenan ya taɓa nazila ko da ya taɓa wani aikin alkhairi da haka ko ya taɓa zuwa ya gaida mara lafiya ko dai ya taba ba da wani taimako an gane kenan a masallaci ko a makaranta ko dai wani abu dai na aiki wanda yake hukunta imani ko ya yake an gane ko soyayya janabin manzo Allah ko soyayya janabin sahabbai ko soyayya janabin alul baiti wannan duka dai wani abu ne da ke hukunta wani abu na imani dai in dai ya taba aikata wani aiki na imani ko da kudin kwacin kwayan zarra ne na imani fa akhrijo ka je ka fitar da shi kawai sai in je in cike shi fa'an ɗaliku sai in tafi an gane in na tafi fa fa'ala sai aikata abin fa'alu sai in aikata abin da aka umarce ni bayan na yi wannan ai akwai saura kuma sun ma'arji'u sannan ƙara dawowa ila rabbi zuwa ga wajen ubangiji na kuma in na zo wajen ubangiji ta Allah ka ce in je in fitar da wanda akwai imani a zuciyarsa ko da gwargwadon ƙwayan ma'ana alkama ne to na je na fitar da ire-iren waɗannan mutanen yanzu ma na dawo ne kuma Allah ya Muhammad ka sake dawowa ke na dai dawo dai Allah da saura daga nan kuma fa'amudu san ƙara wa Allah yabo kuma bi tilkal muhamidi da wancana ka yaban da nayi din nan san ƙara mai kirari in ƙara mai jinjina kuma daga nan wa zakara misal awwali ruwaya din sai sake ambaci kwatankwacin farko kuma an gane na kirari da duk abin da ya gabata a baya wa ya faɗa fi a cikin sa yanzu an ba ka dama ka je ka yi ceto amma ga kwadon wayan da za ka ceto a nan ka je ka ceci a miskal abbatin min khatali ma'ana duk wanda cikin zuciyarsa akwai imani ko aske na imani a zuciyarsa ko da kwadon kwacin kwaya ne na kumayya an gane kenan ko wani abu ne wanda ake samun shi jikin kamar kaza in an fige ta haka kwaya ne na kumayya in mini haka da su to in je mutum da imani kwadon kwacin wannan kwaya ta kumayya din nan an gane a cikin zuciyarsa shi ma ka je ka fitar da shi daga cikin wuta ka kai shi gidan aljanna maza da ke san tafi kuma ire-iren su kuma gaba daya sai ne ta tsamo su in ta tsamo su in ta tsamo su ina kai su gidan aljanna sai na karar da su gaba daya ƙara mai ruwa sai ya ce fa af'al sai in aikata in na aikata wanda akwai imani wajen kwacin kwaya kuma ya zuciyarsu na fitar da su sun kare daga nan kuma sun ma'arji'u ila rabbi san ƙara dawa da wajen ubangiji na har yanzu har yanzu dai ban gama ba da saura wa zakara mislama taqaddama sai ambaci kwatan kwaci abin da ya gabata na sujjadar manzon Allah da cewa Allah ya ce ya dago in ya dago sai ya kama yi wa Allah kirari in yi wa Allah kirari Allah zai ce me kake bukata sai sake ce masa dai al'umma ta dai al'umma ta dai al'umma ta har yanzu dai ban gama gamsuwa a cikin su ba wa qala bi ya faɗa a cikin sa cikin wannan karo na uku ya rasulullah yanzu na baka dama ka je ka fitar a cikin wuta man kana fi qalbi adana adana adana min misali habbatin min kabdalin wannan ƙwayan nan ta kuma yadda muka faɗa din nan to yanzu duk wanda yake da mafi koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan wannan ƙwayan an gane na imani shi ma za a fitar da shi misali wannan ƙwayan dukkan kantan shi da za a samu wanda in an kasa ta kashi uku in imaninsa bai wuce ƙwaya ɗaya ba a ciki ka ko san kankantan ta yawa da yawa ko to in dai akwai kankancin imani daidai da haka din a cikin zuciyarsa shi ma a ji a cece shi shiga gidan aljanna daga nan san sake kuma ɗunguma wasu gidan aljanna ku san jan duba wa'annan mutanen masu koma bayan koma bayan koma bayan koma bayan imani sai da rika fito da su sai rika fito da su sai rika fito da su ina kora su gidan aljanna sai na gama fitar da su gaba ɗaya na kora su gidan aljanna ba saura kuma kwara ɗaya cikin gidan wuta tare fa da hakan fa har yanzu annabi ya gama gamsuwa ba duk da an zo wannan gaban kuma an gane ya fitar amma duk da haka wa zakara ya ambata fil maratin rabi'a a karo na hudu kuma san sake koma wajen ubangiji kuma na dawo Allah san fadi ne sujjada kuma in ne sujjada sai ka kai mazoyi na daga kai mana ba na ga maka ba shi kuma annabi yana sujjada dan girma zatin Allah ba zai fasa yin sujjada ba shi kuma zafi ba zai daina rarrashin manzon Allah ba kada da kanka roƙa a baka faɗa a ji nemi ceto a bada ceto har yanzu akwai saura yake wallahi Allah har yanzu akwai saura har yanzu akwai saura har yanzu tallace ba komai ka daga kanka in ka daga kanka wa qul yusma faɗa a ji wa shfatu jaffa nemi ceto a baka ceto wa salkuka roƙi abin da kake so a baka fa qul san sake cewa ya rab ya ubangiji na yanzu abin da nake nema izalli fi man qala la ilaha illallah yanzu Allah ina so ka bani dama ka bani izini a cikin dukkan wani mutumin da ya taba faɗin la ilaha illallah ko da bai aikata aikin alkhairi ba ban izinin din cutu shi in je mutum ya taba faɗin la ilaha illallah sau daya kaddara ya faɗa bai taba sallah ba kaddara ya faɗa bai taba aikata aikin alkhairi ba ba ya faɗi la ilaha illallah ba to Allah ban ceto a cikinsa ba ni ceto kawai a cikinsa tunda da ya faɗi la ilaha illallah ɗan wa ku dubi girman la ilaha illallah yasa ba karamin hadari bane ka kalli mai la ilaha illallah ka ga mai bakan magana mutum yana faɗin la ilaha illallah wannan fa ya faɗi la ilaha illallah bai sallah ba bai aikin alkhairi ba amma ga shi annabi ya nemi ceto cikinsa kuma an bayyana manzo Allah ceton saboda la ilaha illallah ma balantana la ilaha illallah mai sallah balantana la ilaha illa illallah ma da shi balantana la ilaha illallah wanda yake la ilaha illallah kullum bai san adadi ba yau ka kalle shi ka ga masa bakar magana dala in an je lahira ya za yi kenan ka ga kenan ka bata za ka la ilaha illallah ka lalata shi gaba daya ka kore kanka daga cikin al'ummar la ilaha illallah ina ka yi wa ai hattara kwarai da gaske a daina bakan magana kan mai faɗin la ilaha illallah hadari ne babba wanda haka annabi ya ce Allah ka bani izini a cikin dukkan wanda ya taɓa faɗin la ilaha illallah qala saboda girmamawa na Allah ga manzo Allah sai Allah ya ce wa manzo Allah laysa zalika ilayka abinda kake neman nan ai ba naka bane abinda kake neman nan ba naka bane ba naka bane walakin amma dai ka sani ya manzo Allah wa izzati ni Allah na rantse da buwayata da girmana, wa kibriyayi na rantse da girman zatina, wa jabrayayi kuma na rantse da rinjayata, wa azabati na rantse da girman zatina da kuma tsariyar zatina. An gane kenan ko? la la tukhrijanna la ukhrijanna minan nari man qala la ilaha illallah abinda kake nema ni in maka ka fitar da wanda duk ya faɗi la ilaha illallah ya shiga aljanna wannan ba naka bane wannan aiki na ne wannan ba naka bane ni yanzu bari in gaya maka ya Muhammadu na rantse da zafi na na rantse da buwaya na na rantse da girma na na rantse da rinjaya na ni Allah ko baka nema ma ba wallahi kajima wallahi ni Allah sai na fitar daga wuta duk wanda ya faɗi la ilaha illallah Ikke mutum ya faɗi la ilaha illallah wallahi sai na fitar da shi daga wuta. Mutum ya faɗi la ilaha illallah kuma ya saura a wuta? Ita ba zai yiwu ba. Tunda ya faɗa. Ya faɗa. Zan fitar da shi wannan aiki na ne ne Allah tabaraka wa ta'ala. Wa min ruwayati qatada daga ruwayar qatada anu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce fa qul sai ce ya rab ya ubangiji na ma baqiya fil nari yanzu ba wanda ya rage a wuta illa man habasa wani qur'ani sai wanda alqur'ani ne yanzu ya rike shi an gane akwai wanda qur'ani za su rike su a cikin wuta ba fita su da waye mushrikai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi duk wanda yayi Allah shirka ya mutu a kan shirka to wannan ba shi ba gafara Allah ba ramu Allah kaga wannan qur'ani ya rike shi ko qur'ani bai rike shi ba kafiri ba wanda bai imani ba ba qur'ani ya rike shi ko bai rike shi ba ya rike shi zai dawama cikin wuta shi wannan ba fita munafukai su ma za su dawama wuta saboda ne su munafukai sun farko suna can ne innal munafiqina fi darakil asfali min an-nar su suna can kasa gaba da wuta ta danne su an gane kenan ko inna allaha jami'ul munafiqina wal kafirina ko fi jahannama jami'an Allah zai tattaro munafukai da kafiri duka tara su a cikin jahannama ne gaba daya kudin goro ake musu an gane kenan ko munafukai suna ganin su mai yaudara ne suna yaudara Allah ke Allah sarki wawaye ba san cewa Allah ya fi su yaudaran ba ko wai Allah ne zai yi wa yaudara an gane kenan ko ba yi wa Allah yaudara kwata kwata to su wa'annan kan zai alqur'ani ya rike su wa'annan da qur'ani ko ya rike su ba ruwan manzo Allah da cetonsu annabi zai ceci mushriki ba ba zai ceci kafiri ba ba zai ceci munafiki ba wayannan alqurari ya dawwamar da su a cikin gidan wuta su ne kadai zalla tsantsa za su rage waje annaba annabi bai cece su ba amma duk wanda ba su ba annabi ya cece su ya fitar da su gaba daya ba za su saura cikin gidan wuta ba an gane kenan ko ai su ne waɗanda wajaba alayhi khulud mana dawwama a cikin gidan wuta ya wajaba a kansu annabi zai ta ceto har a zo kan na ƙarshe a ceto an gane kenan ko har a zo kan na ceto a na ƙarshe a ceto gaba ɗaya shine wani mutum da ake kiransa Juhainaju an gane kenan ko shi kam an ce shine na ƙarshe gaba ɗaya daga shi shi kenan za a kulle kofan jahannama ne kuma garam ba mai ƙara fita kuma an gane kuma ba mu ƙara shiga gidan aljannan kuma wuta kuma ba mu ƙara fitowa kuma daga cikinta an gane kenan ko an kulle kofa kenan gaba ɗaya shi kuma tare ba da haka ba abin mamaki ba inda za a bashi a aljanna ya ɗan yi maleji da ita ta fi duniya sau goma an gane kenan ko inda za a bashi ya yi maneji manejin ta a aljanna maneji zai saboda ko ina ya shiga shi ne na ƙarshe gaba ɗaya an gane kenan ko ya fi duniyan nan sau goma ya je maneji da wannan wurin saboda za a sa mala'ika ma ya je ya duba ya ka duk ko ina ya cika gidan aljanna yi ta bai cika ba akwai saura irin kaman bayan layi ya haka kama wani wuri ne haka Allah ta ba ko ni dan a wannan me zai mala wannan wurin duk da kan auna ya fi duniya sau goma shi ne za a baiwa mutum na ƙarshe gaba ɗaya an gane kenan ko a shiga gidan aljanna sai a ja cire shi bayan ya kudu da azaba an gane kenan ko akwai wanda za su shiga aljanna ba ukuba ba azaba yadda muka faɗa a baya akwai kuma wanda kuma sai fuskan su ta dan ga wuta an gane kenan ko ko da na wani minti ɗaya ne zai dan ci haka ya ga wutan an gane sai wani kuma awa ɗaya ne an gane kenan ko wani awa ɗaya ne wani kuma kwana ɗaya ne wani kuma kwana goma ne wani shekara ɗaya ne wani wata ɗaya ne kowa dai yadda da ake yankewa fursunoni kwanaki a cikin prison haka ake yanka ma in wutar mana dai mana lokaci to daga ƙarshe dai shi wannan shi za a fitar gaba ɗaya in an fitar da shi shi kenan kuma za a yi masa wanka in an masa wanka za a kai shi gidan aljanna amma duk da haka dai an ya je gidan aljanna amma ba zai daina warin gidan wuta ba ya shiga aljanna ma in aljanna da shiga wuta ba sun ganshi za su gane za su kaɗan jin wani wari wari na wuta ji annama tare da shi mun fi yawan duk wanda ya je wuta daga baya ka fito da shi to sai an dan ga tabo a tare da shi ko da an mai wanka an gyara shi ta tas an mai falabitin an mai komai da komai sai ya dan nuna an gane kenan ko wuta ba kyau ba kyau ko da ko na minti ɗaya ne sai ta nuna Allah ya raba mu da wuta albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa mu da ayan karin farkon nan dai ka fadan nan dai na farko farkon nan dai wanda ma su ba isabi ba ma maganan hukuma ma sirati ma sai sun zo suna tambawai na sirati ai kun wuce oh an wuce to alhamdulillah yayi daidai to Allah sa mu a cikin su albarkacin manzo Allah dan wa nan zamu dakata a yau sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu dora inda muka tsaya Allah ya kiya mana imaninmu Allah ya kiya mana addininmu Allah ya kiya mana imaninmu Allah ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiya mu sharrin duniya da lahira albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya jikan mu Allah ya jikan iyayenmu da malamanmu da shekhannan Allah ya ba mu albarkar iyayenmu da malamanmu da shekhannan mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya karba mana azumin mu Allah ya karba mana ibadodan mu Allah ya karba mana addu'o'in mu albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah biya bukatunmu Allah biya bukatun masu neman addu'a a wajenmu lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rabbi bizzati bi sifati kullana fi sirri halat sabbir qulubana ala al-iman wa sadina li amali al-insan انظر إلينا وانصرنا الدين أدي حقوقنا وأدي الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وابذل كل من إلينا أحسن وجاته أن الجزاء الآخر للمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من قد حبيب الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا وأمما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم